wa man atatu na aqrabu wanda yana sallah sai kunama ta doso shi mafhumi kenan banda inda kunama ba ta doso shi ba a kunaman nan doso shi kai fa qatluhu wannan ya kashe kunama ja'izu daidai fa qatluhu ja'izu lilla wajen karantawa na kalu ake yi ja'izu lilla wa man atatu aqrabu wanda kunama ta zo masa yana sallah fa qatluhu ja'iz ya kace kunama ya halatta ba a cewa sallar ta ta bace babu sujjadan ma rafkanuwa a kansa tunda shi ba rafkanuwa yi ba bari ma malamai suka ce ai a sannan ma ya kashe kunama ya zame masa waje dan ba daidai bane ya bar abin da zai cuce shi ya ya ya ya cuce shi haka nan kuma micijiya ita ma tafiyar su daya da kunama idan ta dauki mutum yana sallah ya iya kashe ta don ya kashe ta ba komi ba magana cewa sallarsa ta ɓaci ba ko magana cewa yi wata sujjada amma idan wani su ne fa kamar misali yana sallah ya ga kwarkwata ko ya ga kuɗin sauro ko ya ga wata tsutsa ne shizo ko kabacin naka ne hukuncin a cikin sallah ya kashe su aka ce wannan kashe su karahiya ne amma dai ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba sai dai idan ya zama wajen kashe sun ya aikata aiki mai yawa wanda zai fidda shi daga jinsin mai sallah ya bai kama da mai sallah ba to a sannan sallarsa sai ta ɓaci amma ba haka ba sallarsa tana nan kuma ba magana sai wata sujjada shine illa an ya dole fi'ilhu sai ko idan aikin sai tsawaita to ko da wajen kashe kunaman ne ko miciji sallarsa sai ta ɓaci sai ya zama ya fita daga ya yi tafiya mai yawa ko ya bayi zuwa fitowa ma daga masallaci ko ya bayi zuwa ya sunkuya don ɗaukar wata ala da zai kasa sunkuya wanda yake ta wuce a ce wanda ya ta daga halin tsaye ne ma'ana ya yi yawa kwarai aw sabahu bil qadamayn istadbara ko kuma inda yake ya juya daga alqibla ya zamo da kafafunsa in kansa ne kadai ya juya daga alqibla wannan bai hukunta ba ta sallah ba amma ya zamo kafafunsa ma sun kauce daga wajen alqibla to wannan sallarsa ta baci shine aw sabahu bil qadamayn istadbara to idan ko kuna ba ta doso shi ba to wannan ka lafiya ne ya ce zai zaya kashe ta mai shakka wanda yana sallah sai kokonto ya zo masa yana shafa'i da wuturi sai ya ringa kokonto hannu wa biyu wuturin yalla wannan raka'a da yake cikin ta ta wuturi ce ko ko ta biyun shafa'i wato wannan yana da shafi ba a harfin adafi da kuma ma'adufin wato hannun biyutirin au fi sami ya tashafi to sai aka shafe au din da abin da ka adabta yasa ba wai wawi ne kawai ake shafe shi tare da abin da ta adabta ba ko fa akan shafe fa tare da abin da ta adabta ko irin wannan yana da yawa ko a qur'ani ko ai akwai masu bin irabin qur'anin ko akwai masu bin irabin qur'anin ko ina waje goma da ƙur'ani inda aka shafe fa ta tafi tare da abin da ta adamta ko ba za a samu waje goma ba ai da yawa ko kamar irin farin kana marira nau ala safarin fa'i da tun kaga na an shafe fa da abin da ta adamta ana nufin fa a fitara inda dan zarar mutum ya tafiya ko bai da lafiya to Allah sai ya ce ramuwar azumi ta kama shi idan tare da tafiyar ya azumi fa ko idan tare da rashin lafiyar amma ya azumi ya ce fai da tumina yannuwa ai kaga dole akwai abin da za a kaddara shine ne fa a fadara ashe anan an shafe fa da abin da ta adabta kenan akan shafe fa da abin da ta adabta akan shafe wai da abin da ya adabta ina misalin sa qur'ani shi bai cika yawa ba amma dai akwai qur'ani hmm? da masala eh to to ina inda aka shafe wawun famata ala zalika a to a ma ya mutu wawan kafiru a shi da aka faɗa fa ya mutu wawan kafiru ina ne inda yake an shafe wawun a wannan fa an wuce fa amma wofa ina ne za ka shafe wawu tare da abin da ta adabta والفاء قد توزف مع ما أدفت والواو إذ لا لنس وهي انفردت بأرب آمن مزال قد بكي مأموله دمعا لوهم نتك نمي ألفية قوزوا هسكي ألفية ina misali ai da yawa shi bai da yawa da kai yawan fa na fa ba a qur'ani amma dai akwai shi kamar irin sarabila ta je kuma harra to akwai wal barda aka zafe jawawun da barda din da harafin adafin da madufin nasa ko to a sayyara hu saniya ta shabi to sai bai da wannan raka'a ta zamo ta biyun shafa'i wa sallama in ya so ya sallama wa wa'diyan lama ya kara ba'adi ya zo da ba'ada a sannan sun mata autara sannan daga baya tashi ya kawo wuturi sun mata wato sunna ce aka ƙara ta a kan ya zama summata a wutara sannan bayan ya yi ba'adin shi ne zai tashi ya kawo wutar ina misali kamar ma wanda yake a sallar isha sai ringa kokonta yana raka a ta ƙarshe ne a sallar isha koko yana ta farkon shafa'i ne to shi ne shi ma dai sai kawo wato sai sallama ya ɗauka ta ƙarshen ishe ce in ya so ya kawo ba'adi sai kuma ya tashi ya kawo shafa'i wa man takallama bainahuma wanda ya magana tsakanin shafa'i da wuturi kuriha wannan karahiya ne abin da yake in ta ammada in da gangan ne ya magana amma idan da mantuwa ne ko ko maganar kamawa ta dole kamawa ta dole ya magana to don ya yi magana a sannan ma ba karhanci musamman a ce yana sauraron abinci ne aka zo ana tambayarsa ina kwana abincin nan sai kuma ya ga ya yi shafa'i daga shafa'i ya yi sallama daga shafa'i ya ce ku duba a waje yana nan ya kara kamar allawa kamar ya zo da hutulun sa sannan ba karhanci ko sannan wannan ba karhanci a sannan to wa ma alaihi mutlaqan an yasjuda ba a bukatar sai yayi sujada akan wannan maganar da yayi shi yasa ko da ganganye ko da mantuwa ko da rashin sani to ba ku sai wani reshe da mai sharhin ya kawo a nan shi ne wanda a sallar wuturi sai ya manta wuturi ba raka ɗaya ake ba to shi da ya raka ɗaya sai ni ke ya mance hankalin ya tafi wani waje sai ya kawo wata a kai ya za a yi ana ya ta ce sai ya sallama ya sujjada ba a bi wannan wuturin nasa kuma ya yi wannan wuturin nasa ya yi cewa ya bai da shi raka a biyu tajin da ya zo da sujjada ba adin nan ya sake komawa uku ne shi yasa yana nan a wutarinsa bai tashi ba a wato daga zano wasa wuce sai wata matsala yana cikin zuwa da wuce sai ya tuna laya ba ya yi wuce yau kai wuce nan da nake zuwa da shi ba na yi batun tuni to shi ma ya za a yi kenan a nan aka ce sai ya ƙara raka a ɗaya ya koma biyu in ya so sai ya sallama shi kenan kuma ko da ma da ya zo da ɗayan ya yi sallama in ba a daɗe ba ya tuna to zai tashi ya kawo raka a ɗaya sujada ba a dai a wannan kenan a wa mudurkum ya duna raka'atin ko malamai suka ce yadda haddabi ya kawo a sharhin motarsa daidai ne ta fara wuturi ta ga cewa to ai kai bara ma wuturin nan sai an jima a yi shi bara an ƙara wata nafila to sai ka bai da wutar raka a biyu in ya so sai ka dora ya fulfilin da kake so a kai in kuma wannan raka a ɗaya kawai kake ganin ka ƙara in ya so daga baya kai wutarin ka iya shi ma dai sai kai wutarin daga baya wa ومدركم ما دون ركعة wanda yake ya riske abin da bai kai raka'a ba fala yazuru ba al-imani baya cewa zai zo da sujada tare da liman wanda kafin ya zo ya bi liman har liman ya dago daga rukukun raka'a ta ƙarshe to baya cewa idan rafkanuwa sujada rafkanuwa ta kama liman ba za a bi shi ko kabri ce ko ba a domin hakika shi wannan ba mamu bane kuwa musamman malikawa da suka tafi akan cewa ba a koyi da mamu amma wannan suka ce daidai ne a koyi da shi kuma da za a gano ma cewa sallar liman ta ɓaci amma ta mamu mai to shi ta ba ta ɓaci ba kuma shi da aka ce mutum ya sallah shi kadai ya samu jama'a za su yi an so ya bi su ya sake to kamar shi ya iya bin su ya sake din an so ya bi su din wannan shi ne zancen da yake ya fi shuhura a masar amma bayan wannan akwai wasu zancittuka akwai magana da aka rawaito daga malam sururu ya ce a duk da cewa dai bai samu raka a ɗaya ba tare da shi amma zai bi shi a sujjada a kaburi idan ba ce ta kama shi to ya bari sai daga baya akwai magana da aka rawaito daga ibnu sha'abana cewa a'a ai da a kabarin da abadin duk zai bi illa mubdila in ka ga ya bi shi to azancin ne ya fi shura ya bata sallarsa ya ce ya bata sallarsa ne a wannan halin sabanin wannan da aka ruwaito kenan daga ibnu sha'ban ko wanda aka ruwaito daga suruno dangane da kabli amma da ake cewa sallata ta ɓaci inda gangan ne banda inda bai sani ba wurin ɗan ƙasa amma isa malam isa ya ce a ko da bai sani ba ya bi liman limamin da bai riske raka a ɗaya cikakkiya tare da shi ba ya zo da kabili ko ya zo da ba'ali to sallar ta ba shi ala kulli hali an faɗa cewa zan tukan nan guda biyu da na ɗan ƙasin da na malam isa duk suna da rinjaye amma dai wanda ya fi rinjayen a cikinsu shine maganar isa ɗin maganar malam isa ɗin ta fi rinjaye a nan a wajen malaman martaba cewa ala kulli halin sallarsa ta ɓaci wanda bai samu raka ɗaya ba tare da liman ya bi liman ya zo da sujjada kabli ko ba ali da gangan ne ko da rashin sani to sallarsa ta ɓaci wa mudrikun raka'ati wa mudrikun li raka'atin wanda yake arziki raka ɗaya fa asala ko fiye da raka talawa fi kabli to zai bi liman idan kabli ta kama liman dole ya zai kibin sa ba menene hukunci shi ya samu raka daya ko fiye da raka daya tare da liman amma dai sallarsa bata gama ba an tsere masa da raka daya ko fiye da raka daya ya zamo kabri ya kama liman da liman ya tafi ga kabri shi sai ya tafiya ga kabrin yace ba za sai ya gama sallah to ne hukuncin sallarsa anan aka ce idan da gangan ne ko da rashin sani to sallarsa ta ɓaci amma idan mantuwa ce ta saye haka to wannan ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba yadda aka faɗa ɗin nan shine abin da zurƙani ya kawo a sharhin muhtasa amma shabraki shi yadda ya kawo a sharhin muhtasa ɗin shine cewa sallar ba ta ɓaci ba to sai abinci ko a ga wanne ne ya furin jari waye ne hashiyar rahoni ko bunnani na zardani din ko rahoni ko wanne yawa shi fa mai sharhin arba'unan nawawiya to yi sharhin muhtasar ba amma dai sharhin nasa yana cikin sharorin da malamai suke cewa dole a yi takasan da su kamar sharhin shi kansa abdulbaki din ko shi kansa sharhin abdulbaki din malamai cewa suke tofa a duba shi amma da taka tsantsan ko lakin na afa min kasalatul fawaidi wa kasalatul galati fil maqasidi la yanaji taqliduhu fi kulli ma qala wa la ihmaluhu lil ulama wa la yajuzu nazaru zurqani illa ma at-tawud wal bunnani to ai ne tawud tashar tawud din ko bunnani telefon da ya rashin bana gan shi a maktaba na ga telefon din a maktaba kwarai ko ka faɗi gaskiya sai so kai za ka dubo mana wannan me rahuni ya faɗa a nan kai za ka dubo to waye zai dubo ta bunna ne inda akwai wata hasiya ma da nake hangen a maktabar jami'a za a samu wannan markai ne kace jami'a ne kowa mal na dai ne to mana kai ma da na wanne za ka dubo mana eh eh a gani a bangaren bangaren islamiyya bangaren fikihu za ka dogo mana gada a in saunin mara daga baya aka yi shi amma malami ne babba shi ne risala ma ai sun riga shi dan yayi wa risala sharhi eh sabnu umara ba ka da shajaratul nurin zakiya eh eh to fa duro tarihin sa ciki isa ibn umar ko wannan addiba bil muzahhab ko ta wa ahara ba adiyahu hatman amma shi masruji wanda yake ya riski raka'a ko fiye da raka'a tare da liman amma dai ba dukkan sallar liman ya samu ba to idan ba a ta kama limamin sa wajibi ne za a ce shi ma ba nan ta kama shi amma wajibi ne ya jinkirta dole kai ya ce sanda liman ya zo da ita zai zo da ita shi yasa da a ce da liman ya sallama a maimakon ya miƙe don ya rama abin da aka tsere masa sai ya ce bara ya zo da ma'adin nan ya bi liman ya zo da ma'adi to da gangan ne ko da jahilci to sallar sallar tasa ta ɓaci to sai wani duk waje wanda yake kamar mai ɗan rikici ne kaɗan. Da shi mamu ya tabbatar cewa ba a duke ta kama ne. Amma liman a maimakon ya sallama sannan ya zo da sujada ba a duka. Kawai yana gama tahiya ko abin da ake bayan tahiya sai ya zo da sujada a sannan bai sallama ba. Tura. Mamun nan zai ya mamun nan zai yi a karatun da ake na takamilatul manhaji akwai ka'ida da aka faɗa dangantar sallar mamu da sallar liman wannan wani yana cikin abin da yake ya ginu akan wannan ka'ida yaya shi wannan mamun zai shi dai ya san ba'adi ce ta kama liman amma ga liman ya mai da ba'adin ta koma kabuli asali dai a masaba yana mai nutar sa yake faɗa wasaha in kuddima au ukhira ko sallah ba ta baci sujjada rafkanuwa ma kuma ta yi dan an gabatar da wadda haƙƙinta a jinkirta ko an jinkirta wadda haƙƙinta gabatarwa illa iyaka ba na wacce ce idan ba abinci mai da ita kabili to sannan ya aikata haramun ko amma dai bai hukunta bacin sallar ba bai hukunta cewa sujjadar da ke ba amma bai aikata ba daidai idan ko a tablice ya mai da ita ba adi to ya aikata karahiya inda gangani idan da gangani to amma kamar wannan shi limamin ya gabatar to ya mamu zai zai zira ido ne tunda dai dole an san anan ba a ce tashi ci gaba da rama abin da ake kansa ba tunda bai gama rabuwa da liman ba ne liman bai sallama ba ko daya to ya za a zai zara ido ne ko kuwa ya bi shi ya zo da sujjada eh zai bi shi to haka ne me hujja a kai kama shi abin da ya aikata ba haka tsarin yake ba an ce ma mu ya bi liman abin da yake ya fita daga tsari ai ba da aka ce in ma yi miƙe shi ya zauna in yi masa sujjada ya ci gaba da zaman ko kuma in ya zauna shi ya miƙe ai ka gaba a ce ya bi shi wajen aikata abin da ya tabbatar ba daidai ba ne akwai inda ma in yace zai bi shi a bannar sai a ce sallar tasa ta ɓaci ko shi yasa an ƙunshera to amma misali ai an ce wadda take ba a da a gabatar da ita haramun ne inda ta mutum zai aikata haramun ta ne ba ba samu eh a ko ta masajiri ne ba ne an faɗe su guda hudu ne ba wannan a ciki ai shi masajiri ai wannan shi sallarsa ba ta ɓaci ba masajiri imami ai sallar mamu ta ɓaci amma aka ce dole ya haƙura sai fa liman ya gama sannan a san me za a nan yadda aka kawo cewa to idan daman shi masanin yana bin tsarin wanda suka ce ai duk sujjada ma a yi ta kabuli kamar shafi'awa ko ko wa'ansu yan kaɗan daga malikawa sun bi tsarin haka ta shi kenan ba sai ya bi shi bai zo da shi idan ko ba haka ne tsarinsa ba yana kan mashuri a masabar malikawa to a nan aka sami saɓanin malamai aka ce fa hal yaf'aluhu ma'ahu nazaran li fi'lihi aw la nazaran li asalihi zai bi shi aikata dangane da cewa an ce an sanya liman dan ku koyi da shi da abin da yayi ku yi ko ko ba zai bi shi ba dangane da cewa ai asali dai sujjadar nan ba a dace ba kablu ba kuma shi ya tabbatar cewa ba din nan ce ta kama ba kablu ba wanne ne a ciki to shi ne aka samu saɓani tsakanin malamai na masara amma dai ala kulli halin ko da wanda suka ce kai ya bi shi to sun ce in ya bi shi din sallarsa ba ta ɓaci ba in ma mu din ya bi shi sallarsa ba ta ɓaci ba wannan ya zama malikawa sun gina shi akan wata ɗa'ida wata asali daga asalansu eh A'a ba a kansu aka gina ba, a yi duka ba fi rosa yi ka'ida ce ta fito ba asali ba. Asalan mazaure ba ba ni guda goma sha shida ne, wannan suka gina wannan akai ɗaya ne daga cikin sha shida. Adillatul mazari mazhabil agar malikin imami tata ashar wanne bara'atul hilashi an gina shi ne bisa bara'atul hilashi wa ra'ayu hulbin a ga karshen baitin yake wa ra'ayu hulbin tarikin ne kasidar anan an yi ta ko da baiti daidai da kuma yi don a hannun sai da kyau kacce kuma shi baiti talatin ne kuma ko ko ya haura ai bai ba kai talatin ba ko kankari dai talatin din wa ra'ayi hulfin kaka karfe yake yadda ina aikin da aka fara a kai ko zai samu ko kasa kasa da suna zun shuru ba ya fito da suna wa ra'ayi hulfin كان دورا يعمل به وأنه كان دورا يعدل وهل على مجتهد الرأي الخلاف يجب حمل قدر فيه خلاف يجينا دي أكا مراعاة الهلاج da kuma ce aka sun haka ne ya faru shi maslukin nan sai zamo limaminsa kabli ta kama shi amma da ya zo a maimakon yi kablin sai ya sallama to shi masoki ya zai a gaba ɗaya zai tashi zai ci gaba da ramuwa koko zai sa koko zai bi liman a wajen zuwa da wannan kablin wanda shi yanzu liman da karfin tsaya ya bai da shi ba a dai an san cewa sallar liman da ta mamu wanda suke bayansa wanda sallar su ta cika ba magana ɓaci dai ko to amma shi wannan me ke kansa an ce an samu saɓani akwai kauli da cewa ya falu hu ma hu kabla qiyam hilil qara a tunda wannan kabli ce ko da dai liman yayi sallama kafin ya zo da ita amma shi masukin nan sai ya bi shi ya zo da ita amma wa ifa an ce wannan kaulin yana da rauni akwai wanda suka ce kuma a sai ya tashi ya rama in ya rama kafin ya sallama ya zo da wannan tunda dai haka ne ya kama akwai wanda suka ce a'a shi ma sai ya yi sallama sannan ya zo da shi ba haka limamin sai ba bayan ma jihila limam li itamma bihi ba sai ya sallama sannan ya zo da shi ko da da yake ya san kablici akwai kuma kauli da cewa kabilin nan ta yi ya zamo ya kama liman ne don ya bar sunnoni uku ko ko ya zamo a'a ya kama liman ne don ya bar kasa da sunnoni uku to idan ya zamo ya kama liman ne kabilin nan ya hau kan liman don liman ya bar sunnoni uku to sannan shi ma mun nan sai a ce ai sai ya bi shi zo da kabilin saboda barin kabilin da yake ya rattaba daga sunnoni uku ya sami jinkiri ai yana hukunta bacin sallah ma shi yasa a sha abin da yake wajibin sa kenan ya bi shi duk da cewa dai liman ya sallama amma ba ya tashi ya ce ba za ya fara rama abin da yake kansa ba ko ba ya zauna kawai ba sai ya bi liman ya zo da wannan kabilin wanda shi liman ya mai da shi ba ali idan ko ba haka ba to sai ya bari sai bayan ya gama wato wannan kaulin aka ce shi ne wanda ya fi fitowa fili dangane da tsarin matar sai kuma wani reshen ne da ya kawo a nan shi ne mutum ne zo ya tara ana sallah ya sami yin yana sujjada sai ya ɗauka sujjadar sallah ce ta asali yake ashe limamin sujjada ba a dace yake yawai ka bada ya bi shi da niyyar ya bi shi ya fara bin sa a sallah to me hukuncin sallar mamu a wannan hali za a ce sallarsa gaba ɗaya ta ɓaci ko kuwa za a ce a sallarsa ba ta ɓaci ba shi dai a ce sallar tasa ta ɓaci gaba ɗaya shi ma munna shi ne zancen da ya fi rinjaye amma aka ce wanda yake son ya ga ƙarin bayani ko hujjojin wannan maganar ya duba littafin majmu'u na mahajjikul amir ya akwai majmu'in ko babu majmu'in majmu'ul amir to wannan fa ba shi ba hashiyarsa akwai shi da sharhin da amirin ya rubuta masa akwai kuma shi da sharhin da kuma hashiyar da shi kansa amir din ya rubuta masa da kuma hashiyar wani almajirinsa rau'u shumu'i rau'u shumu'i abin da sai zama saboda imam malik kyakkyawan sani sai ya hada da majmu'u in dai baka hada da majmu'u ba a yau ba za ka san nasarar imam malik kyakkyawan sani ba saboda akwai wasu zantuttuka a mutasar da suke bukatar a gyara su ko a daure su ko a dan saki akwai wanda ya daure su suna bukatar a sake su akwai wanda ya sake su suna bukatar a dan daure su kaɗan wanda shi duk majmu'u ya yi shi majmu'u na amir ya yi shi yasa kamar sharhi kamar sharhi ne ma ta wani wajen ga motar malam anan malam malam mahaifin mu yana faɗa ta'ammal shuruhal lil halil kama jima'il amiri wa dirdiril kasiril fawaidi ta'ammal shuruhan lil halil kama jima'il amiri inda zai ce majmu'u amma wake bai ba shi dama ba ko ya ce kama jima'il amiri wadda rigirin tasirin fawa'idi to sai wanne aka ce to ga illa idan ko ya gabatar da shi asada wato ya bi liman wato ya zanzuwa da ba a jin shi wanda yake masuki to afsada salatahu ya bata sallarsa in kana amida idan da gangani ko da rashin sani la sahiya ba wanda yake ya bi shi ta fuskar rafkanuwa ba falyastuda to wannan ana bukatar ya zo da sujjada ko ya zo da wato shi kenan idan imamin ya gama sujjada ba adonsa ya dago shi sai ya tashi ya kawo abin da ya rage masa sannan in yi sallama sai ya ba'adi sai ya ba'adi sallar sa ba ake ba inda yake mantawa yi ya bai ilima idan ya kusan cinye karatun ko kuwa ta shi wa in sahara da salami mukuta da yi da na cewa